بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na goma daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin nailul autar min asrar muntakal akhbar na ashekh Muhammad ibn Ali Ashaukani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi. A karatuttukan baya ina tsammanin karatu na bakwai ko na shida akwai na tuntuɓan harshe da na yi a inda zan ce littafin as-sunnatu wa makanatu wa fi tashri'il islami zan ce wannan littafin na ad-doktor Mustafa As-Subai sai na kuskure na ce na Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib ko Ajjaj Al-Khatib a littafin na malam muntaka as-subai ne Allah ya gafarta musu a yau za mu tashi inda malamin yake cewa alkitabul awwal littafi na farko daga cikin jeren giyar littattafan da za mu ainihin wato karanta shine kitabut tahara littafin tsarki wato abin da ya faru shi ainihin wannan malamin malam subhi ya yi ƙoƙarin kasabta ainihin wato mujalladai na wannan littafi har suka zama mujalladai goma sha shida ko sha bakwai da gwargwadon wani mujalladin ya ci kitab guda wani mujalladin ya ci kitabai ne ko falafata kutub ko makamantan haka da gwargwadon yadda ya biya ga tsara za mu zo mu gani insha Allah ta'ala yanzu wannan mujalladin farko da ke hannuna gaba ɗaya shi ne za a faɗi muhtawiyat abubuwan da suke ciki da shi yake cewa matattara game da tsarki to matattara game da tsarki din nan sai ce awwalan abwabul biya babuka game da ruwa nau'i na ruwa iri iri albabul awwal babu na farko babu tuhuriyati ma'il bahri ya gairi wato nan kamar ɗalibi ne a jami'a ko kuma a wata babbar makaranta in aka tashi shiga sabuwar shekara sai a ce za a ba da course outline to yanzu ana outlining maka wato ana lissafa maka darussan da za a karantar da kai ne a ƙarƙashin wannan kitab din babin farko za a yi magana game da tsarki dangane da ruwan teku da kuma wani ruwa wanda ba ruwan teku ba za a yi magana akan tsarkin shi albabu sani babu na biyu babu taharatul ma'il mutawabba bihi ruwan da aka yi alwala da shi aka rage a halin sanda ake alwalar wani ruwan yana tsalla daga fuska daga wanke hannu daga shakar yana komawa cikin buta ko ƙarya alwala za a magana dangane da ƙarfin irin wannan ruwa insha Allah ta'ala albabu salis babu na uku bayanu zawali ta tahirihi sannan za a babu bayanu zawali ta tahirihi za a yi bayani dangane da wato abubuwan da ke gusar da ƙarfin ruwa menene ke gusar da ruwa ƙarfin shi الباب الرابع باب نهض باب الرد على من جعل ما يغترفه ما يغترف منه المتوضع بعد غسل وجهه مستعملا daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce idan mai alwala ya kwarfe ruwa da hannun shi idan ya zo ya wanke fuskar shi da wannan ruwa to wannan ruwa da yake bin hannun shi ko yake tsalla yake komawa cikin ƙwarya alwala to ya zama alma'ul musta'amal to tun da ya zama almusta'amal to yanzu wannan ruwan da ya rage wanda zai ci gaba da wanke hannu da wanke kafa da shafar kai to ya zama ruwa ne da aka yi amfani da shi to ina hukuncin kuma a ci gaba a karasa alwala da shi to irin waɗannan malaman da suka wannan maganar ba daidai ba to shine shaukani zai kulla babu don ya rabbin wannan magana albabul khamis babu na biyar babu ma ja'a fi fadl tuhuril mar'a babin da ya zo game da ragowar ruwan da mace ta alwala ko ta wankan janaba ta rage ko ya halatta kai ka je kai alwala da shi ko kai wankan janaba ko makamantan haka to za a yi magana akan haka insha Allah albabu sadis babu na shida babu hukumin ma'i idza laqathu najasa babin da ke magana akan hukuncin ruwa idan najasa ta taɓe shi albabu sabi babi na bakwai babu asarin baha'in dabbobi da suka sha ruwa suka rage kamar kare ko mage ko tunkiya ko jaki ko zakuna da ke daji ko damisa dabbobi gaba ɗaya wato dabbobi na ni'ima ko ba na ni'ima ba ina hukuncin ruwan da suka sha suka rage الباب الثامن في كما باب نتكر باب سئر الماء الهرة sai kuma ita na je akwai babi na musamman da ya yare game da hukuncin ruwan da ta shafa rage. Saniyan sannan bangare na biyu daga cikin abubuwan da zai magana zai magana akan abuwa da tafihirin na jasati. Kaga can an yi magana ne game da matsalar ruwa ko ruwa mai najasa ko mai tsarki ko makamantan haka. To nan zai magana akan yaya ake tsarkake najasa. وذكر ما نص عليه منها sannan kuma zai ambaci abubuwan da nassi ya zo a kan cewa na jafa ne daga nan ne za ka gane akwai wasu abubuwa da mai wuya an ɗauka na jafa ne za ka ji malamin ya ce ba na jafa ba ne saboda ne saboda babu dalili a kai albabul awwal babu na farko a ƙarƙashin waɗannan babukan zai magana dangane da babu itibarul adadi filolo idan kare yana shirya za a dubi sau nawa ne za a wanke wannan bokiti sannan ya tsarkaka to za a yi magana dangane da haka albabu sani babu na biyu babul hafi ko babul hafi wal qarfi wal afi an al asari ba'da huma wannan babin zai magana akan cewa idan najasa ta zuba a jikin tufafi to abu na farko za a yi kokarin share ta ko kankare ta shine al sannan al sai kuma a yi ƙoƙarin sa ruwa a wanke ta a ɗauraye sannan wal'afu ya anil asari ba a dahuma to amma sai zama duk da yadda aka share aka sa ruwa aka ɗauraye sai zama kuma har yanzu akwai sauran shaidar launin wannan jini ko najasa to malam zai magana akan an yi afuwa an yi sassauci game da haka insha Allah albabu salis babu na uku babu ta'ayyinul ma'i li izalatin najasa babin da ke cewa lallai sai an yi amfani da ruwa wajen gusar da najasa ba wani abu da zai tsaya matsayin ruwa sai inna ruwa ce ta faru sannan albabin rabi babi na hudu babu taqdirul ardi an najisa bil mukafara idan najasa ta zuba a ƙasa to ana iya tsarkake wannan najasa bil mukafara saboda yawan ruwa da za a zuba mata ruwa mai yawa da za a zuba mata zai magana akan wannan insha Allah الباب الخامس باب نبير باب ما جاء في أسفل النعل تفيده النجاسة idan kasan takalmi na jasa ta taɓe shi to yaya za a yi wajen ainihin wato tsarkake shi malam zai magana akan wannan insha Allah ta'ala albabu sadis babu na shida babu madu ibaulul gulami idan lam yata'am yaro idan bai fara cin abinci ba to wannan babu zai magana dangane da yadda za a yayyafa ruwa sai a tsarkake wannan fitsari na shi الباب السابع باب نبقي باب الرخصة في باب ما يؤكل لحمه sannan za a yi magana dangane da sassauci da aka yi akan cewa duk dabbar da ake cin namanta to an yi sassauci game da fitsarinta da kashinta da majinata cewa ba na gasa ba ce albabu samun babu na takwas babu ma ja a filmazi za a yi magana dangane da mazi yayin da sha'awa ta kama mutum bai samu yayi jima'i ba ko kuma tunanin wata wani jima'i da ya a baya sai tayar mai sai wani ruwa ya zubo daga farji ko daga azzakari ina hukuncin wannan mazi sannan albabu taso babu na tara babu ma za a cin mani hukuncin da ya zo game da ainihin mani wanda shi kuma yana fita ne yayin ainihin jima'i ko kuma bayan jima'i albabu al'ashir babu na goma babun anna ma la nafsa lahu sa'ila duk wata dabba wadda take ba ta da rai mai motsi shi ne ake kira nafsu fa'ila ba ta da rai mai motsi wato baya numfashi kamar ƙuda ƙuda baya numfashi amma yana da rai amma baya numfashi to duk wata dabba da take aure wato ba ta numfashi wato ba a ganin numfashi na hawa yana sauka nan yanzu bil mauti to ko ta fada irin wannan dabba cikin ruwa ko cikin wani abu makamantan haka wannan ruwa ko abinci ba zai najasa ba dalili saboda wannan ƙwaro ne ba mai numfashi ba amma an har yana numfashi in yi mutu a ciki to wannan ruwa ya ainihin nazartu to za a yi magana akan wannan insha Allah sannan albabul hadi asar babu na goma sha ɗaya babun fi fi annal adamiyyal muslima la yanzuku bil mauti cewa in dai dan adam ne musulmi to baya ainihin wato zama na jafa dan ya mutu wala sha'arahu haka nan gashin shi ma ba na jafa bane wa ajza'ahu haka bangarorin jikin shi su ma ba na jafa bane bil infisali dan sun rabu da shi mutum ne yana da rai sai ya tsanci sai gutsire to wannan yatsa da ya gutsire ya faɗi shin a matsayin najasa yake a ba najasa ba ne idan za a tattauna magana akan wannan nan ana son kamin karatu ne kamin karatu wato kayunan darussa na karatu الباب الثاني عشر باب نمير شابي باب النهي عن الانتفاء بجلد ما لا يؤكل لحمه wannan babin zai magana akan an hana amfani da fatar abin da ba a cin naman shi wato waɗannan babuka ku ɗauka suna zaburar da ku ne don kada wani ya ya tambaya ya bari a je babin tukuna zai ji me ake cewa abin da babin ke cewa hani game da amfani da fatar abin duk da ba a cin naman shi za a yi magana akan haka insha Allah albabu salis ashar babi na goma sha uku babu ma ja a fita tsahirin jibab babu da ke bayani akan tsarkakewar da ainihin jina take in aka je ne fata to sai ta tsarkaka to za a yi magana akan haka albabin rabi ashar babu na goma sha hudu babu taharimi akali jildin maitati wa indidira babin da ke magana akan haramcin cin fatan mushe ko da an je ne fatar to haramun ne a ci inda ci ne haramun ne inda mushe ce albabin khamis ashar babu na goma sha biyar babu ma za a fi nasu tafhirin dibar sannan wannan babu zai magana akan cewa an shafe halaccin tsarkakuwar fata saboda an jene ta cewa in an jene ta ta tsarkaka din nan to ga wani babu da zai magana akan hukuncin an shafe shi za ku ji ne ake magana a ciki albabu sadis ashar babu na goma sha shida babu najasatu lahamul hayawan babu da ke magana akan najasar naman ainihin wato dabba allazi la yu'kalu wanda ba a cin shi idza zubiha ko da an yanka shi ko an yanka jaki to naman shi yana nan a matsayin najasa yawa salisan kashi na uku daga karkashin wannan kitab din na sahara yanzu ta ji nan an yi magana ne a za a yi magana ne akan abubuwan da muka gabatar din nan akan maganar yadda za a gusar da najasar da makamantan haka yadda ta shafi jiki da makamantan ruwa da makamantan su ko to sai kuma yake abwabul awani waɗannan babuka kuma za su yi magana ne akan al'awani naka ce ahmiyatu ahmiyatu shi ne duk wani abu wanda yake ana iya zuba ruwa ko gishiri ko madara shi ne sai ake mishi makai shi ne utensils bokiti ƙarya ƙoƙo mara cokali duka wannan kwalba duk waɗannan sun shigo cikin al'awani to za a yi magana a kansu الباب الأول باب ما جاء في آنية الذهب والفضة جاء مجمع بنزل دكان ونزينار وأزرقة الباب الثاني باب يبدي باب النهي عن التبديد بهما باب التي مجمع أكان أنهنا أطير باكينسي بهما da waɗannan ainihin wato zinare ko azurfa misali sai ka yi bokiti da ƙarfe amma sai a zo irin ɗan ɗaura bakin shi ɗin nan da ake bokitin sai a yi da zinare ko azurfa an hana ko sai ka samu kwano na ƙarfe amma sai zama bakin kwanon an ci shi da ainihin zinare ko azurfa shi ne tabbi to an hana illa bi yasirul fidda sai dai azurfa wadda take ɗan kaɗan to za mu yi a tattauna dai nan kano ne ake sha albabu salis babu na uku babu rukhsatu fi amiyati safar a safar ko a safar ko a safar wa nahayha babin da ke magana akan an yi sassauci game da ahliya wato kwano na ainihin wato abin nan shafa kamar shafa za ka ce ko kuma tasa ko shafa ko tasa wato irin gora haka to duk an yi sassauci wani haiha da makamantarsa an yi sassauci a kansu albabin rada babu na hudu za a magana babu sulu babu takmirul awani an sai rike ahliya kamar bokiti karka bar bokiti ya kwana ko dai ka cike shi ya kwana a rufe a tsuntsire ko kuma inda wani abu a cikin shi to ko da wani iske ka kawo ka gilma a kai inda za ka samu murfin shi ka sa ba za a yi magana akan wannan insha Allah ba al'ada ce ta majuwa ba al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albabul khamis babu na biyar babu aniyatul kuffar kayan amfani na kafirai shine bokitin kafirai kwano da cokali da plate na kafirai na hukuncin su rabi'an na hudu abuwa da ahkamu da takalli wannan kuma babuka ne da za su magana akan hukunce hukunce game da tsibiri tsibiran kashi tsibiran fitsari da makamantan su to za a yi magana akan su insha Allah ta'ala to sai malam yake cewa albabul awwal babu na farko a ƙarƙashin waɗannan babukan babu ma ya ƙoli mutakalli inda da ƙoli zuwa inda furoji mutumin da zai tsibiran kashi ko fitsari ko wanka ko makamantan haka me zai faɗi a lokacin da zai shiga ban ɗaki ne zai faɗi in ya fito الباب الثاني باب نبي باب ترك استهزاء باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله da abin da yanzu akwai ambatan wato sunan Allah a ciki wato akwai ambatan Allah a jiki to an hana ka ka shiga da shi ban daki albabu salis babu na uku babu kafin mutakhalli anil kalam kame bakin mutumin da wato mutumin da yake tsugunan kashi ko fitsari ana so ya kama bakin shi daga zance الباب الرابع باب نهئ باب الابتعاد والاستتار للمتخلي في في الفضاء mutumin da ya zama yana ainihin tsibino ne a fili to an so ya yi nesa da jama'a sannan ya suturta jikin shi tunda a fili ne ba a ban daki ba za a yi magana dangane da wannan hukuncin albabul khamis babu na biyar a karkashin wannan babu nahyi al mutakhalli an istiqbal al qibla wa istidbariha babu da ke magana akan an hana mai tsibino kashi ko fitsari ya fuskanci alqibla ko ya bata baya الباب السادس باب نشرة باب جواز باب جواز ذلك بين البنيان باب دكي بياني أكن يا هلبتا yin haka din shine fuskanta alƙibla ko baiwa alƙibla baya idan a tsakankanin gine-gine ne inda katanga a gabanka ko makamantan haka da katanga a bayanka to an yi sassauci akan haka ya halatta to za mu tattauna insha Allah albabin sabi babi na bakwai babu irtiyabul makamin rahim babin da ke magana a kan neman wuri mai laushi ƙasar da take mai laushi kamar yashi wa ma yi kurahu takalli shi da kuma wuraren da an hana mutum ya tsuguna ya kashi ko ya fitsari in za ka kashi ko ka fitsari ana so ka samu ƙasar da take mai laushi ce ko makamantan haka to da kuma wuraren da ba a yarda kai ba albabu samun babu na takwas babu bauli fil awani lil haja babin da ke bayani akan fitsari a cikin kwano ko ƙarya ko bokiti ko a wata kwalba min haja in buƙatar haka ta kamu albabu ta ce babu nasara babu ma ja a cikin bauli ƙa'ina babin da ke bayani akan nasoshi ko hadisai da suka zo akan halaccin fitsari a tsaye albabu al'ashir babu na goma babu wujubi listin ja'i bil hajari a yalma babin da ke magana akan lallai in za a kaɗa kashi ko fitsari to a sa dutse ko ruwa الباب الحادي عشر باب نجوم شاء باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأعداء باب مجندنا أكن هني جمد أمباني دبوسي دبوكي بدا أقبا أنهنا كيهكا سيديك أمباني دبدا الباب الثاني عشر باب نجوم شاء باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها باب مجندنا أكن لسكر بدأ بندوك أو معنى الدوسي to da hukuncin dutse din kamar yadda ya halatta da dutse a iya katsa kashi ko fitsari to duk abin da hukuncin shi zai iya daukar hukuncin dutse kamar dunkulan kasa wanda in ka je katsa kashi ko fitsari da zai wargabe ba to za a yi magana akan haka insha Allah الباب الثالث عشر باب نبينا شاء باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة باب da ke magana akan an hana istijmari wato yin tsarki birrauti da kashin jaki wa rummati da kuma ainihin kashi rami to rummati kashi an hana yin kafa kashi da shi الباب الرابع عشر باب نجوم شاهد باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له غرمة وانا باب يقول لنا أكان أن هنا ينطرقي دبيوانا أبدا أكي تي وإن دبيوانا أبدا يكي درجة الباب الخامس عشر باب نجوم شاهد باب ما لا يستنجى به لنجاسته babin da ke magana akan abubuwan da ba a yin tsarki da su saboda waɗannan abubuwan suna da najasa albabin sadis ashar babu na goma sha shida babu listin ja'i bilma za a yi magana akan yin tsarki da ruwa kama ruwa albabin sadi ashar babu na goma sha bakwai babu wujubi taqdimatul istinja'i ala al-udwi babin da ke magana akan gabatar da kama ruwa kafin kai alwala ba wai zai kawo alwala ka je ka kama ruwa ba a'a ka fara kama ruwan tukuna sannan kai alwala khamisan bangare na biyar daga cikin bangarori guda biyar waɗanda ya tattara a ƙarƙashin kitabun tahara abwabu siwaki wa sunan al-fitra wannan babuka ne da za su yi magana dangane da asiwaki da kuma tsaftace ya ke nufi da tsaftar rayuwa ita ce gonin ka ka rinka taje su kana sa mishi mai lokacin da ya kamata ka aske gashin hammata da gashin mara da lokacin yin ta tsada ka yi shi ne ake nufi da sunan fitra kaciya da makamantan haka albabul awwal babin farko zai magana babul haqqi ala siyasi wa zikri ma yata'akkadu indahu babin da ke magana akan kadaitarwa game da asiyaki da kuma ambatan abubuwan da wato lokutan da aka fi bada ƙarfin a asiyaki albabu sani babu na biyu babu tasawukul babu tasawukul mutawaddi bi isbihi inda almadmada babin da ke magana akan me alwala ya halatta ya yi asiyaki da ainihin wato ya tsanci a wurin kurkuren baki a wurin kurkuren baki ya halatta ya asiyaki a wurin amma da ya tsanci za mu tattauna insha Allah الباب الثالث باب نائكو باب السواك للسائل باب من أسواكي ده من أزمي أنا حكمت من أسواكي من أزمي أسواكي الباب الرابع باب نهد باب سنن الفطرة باب التي مدنا أكن سنين نرايوة وفي العادي نرايوة المسلمي وجن طبعا daga cikin ce albabu khamis babu na biyar to babu khitan babin kafiya waɗannan abubuwan su ne kuma zai illa musu babu su ne din ake kira sunan fitra na da ce sunan fitra abubuwa na al'adar musulunci waɗanda za ka lazumce su da na da gashi da tsinda da makamantansu to za a yi magana babul hitan babul kaciya ina hukuncin kaciya ga ɗa namiji da ya mace yaushe ake kaciya misali albabu sabis babu na shida babu akhadhi shari babin da ke magana akan rage gashin baki wa ilfa'il liqiya sannan gemu kuma a bashi ya sakata ya wala a cika gemu ga sun baki a dace shi albabu sabi babu na bakwai babu karahatu na fi shai babin da ke magana akan makaruhi ne mutum ya rinka ciccige furfura furfura an ta fito mishi ya biya rinka ciccige ta a gemu ko a kako a wani wuri albabu samin babu na takwas babu taghyiri shaidi bil inna babin da ke magana akan yadda za a sauya launi na ainihin wato ita furfura bil inna da lalle yalkatin da kuma ainihin abin rini wanda yake juya ta kamar za'afaran ko makamantan haka wato ya zama ja ko ya zama yalo ya mahaifina da makamantansu wa karahatu sawa da kuma cewa an hana amfani da bakin abin rini a wajen furfura albabu tasa babu na tara babu jawazu tikhadu sa'ari babin da ke magana akan ya halatta mutum ya fara gizo ya fara gizo ya fara gashi ya ikramihi amma ya rinka gyaran wannan gashi din wasu ibadu ta kasirihi da kuma cewa amma mustahabbi ne ya rinka lokaci zuwa lokaci yana rage shi ba wai ka bar gashi a kanka ko da kana gyara shi shekara arba'in da kai aski ba a ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci kana ta kasir din shi kana gyara shi albabu al babu na goma babu ma ja a fi karahiyatul qada babu da ke magana akan hali game da tukku tukku shine abin da za ga fulani suna yi misali asalin tukku ma'anar shi shine aske wani bangare na kai da barin wani bangare shine za ga dangin na fulani sai aske dama da hagu sai a dan bar jiri haka ina fata an gane ko a dan bar tukku haka a gaba to to wannan yana daukar ma'anar tukku an hana sannan akwai wani irin nau'in shi ma haka akwai kabilun da su kuma za a aske kowane gefe sai a je can sai a tara ta a tsakiya haka za ga akwai kabilu da yawa suna yin irin haka ko a aske wani gefe bana sai da kuma sai a aske wannan gefen duk akwai suna yi to an hana game da haka za a yi magana akai sai ce wa ruhsa za kuma a yi magana game da an yi sassauci a musulunci shi halkin ra'asi akan kai falkado ka aske kanka tas gaba daya ya halatta albabul hadi ashar babu na goma sha daya babu liftihali babin sa tozali wal iddihan da safa man shafawa yattaqayyib da safa turare yau ba zama za ka kama kadan dare da saboda ka yi imani da Allah cikin ke ka takar ka takar a za ka rinka sa turare kana safa mai kana abin nan kana sa turare albabu sani ashar babu na goma sha biyu babu ko al'ibtila ko bin nura ko bin nura wato misali shezin foda ina hukuncin mutum ya sa shezin foda ita ce annaura ɗin wato garin wani abu da za ka sa jiƙaƙƙe ne ko busasshe wanda zai cire maka ainihin gashi to ya halatta za a zo a yi magana a kan wannan jama'a waɗannan sunaye ne ko kuma kanun babuka ne da za mu karanta to yanzu ne za mu tashi inda yake cewa alkitabul awwal littafi na farko kamar da na sha faɗa muku kullum jama'a duk da kuka ga ƙarfi ɗin nan mai kwana to yana nufin asalin shi malam muhammad sabibu hassan hallaq shi ne ya shigar da ainihin wannan don ku ƙara fahimta sai ce kitabul tahara littafin tsarki ko ya ga irin ko awwalan malam yake na farko abwabul biyaji babukan da ke magana dangane da nau'uka na riyaye ina son ku gane ruwa ba a yi musu jam'i a asali lil kafara sai dai lil nau'iyya wato ruwa ko kaɗan ne sunan shi ruwa ko da yawa ne sunan shi ruwa alma'u alma'u to amma a larabci sukan yi musu jam'i da su ce almiyaha in suka miki jam'i din nan ba jam'i ne saboda yawa ba jam'i ne saboda nau'iyya shine riya mai tsarki mai tsarkakewa riya mai tsarki mara tsarkakewa riya mara tsarki mara tsarkakewa riya mai tsarki mai tsarkakewa na farko riya mai tsarki mara tsarkakewa riya mara tsarki mara tsarkakewa kaga nau'i uku to ya halatta za ka yi hada suka ce musu almiyahu sannan ka dubi riyan kogi daban da ruwan rijiya daban da ruwan teku yanzu kuma ana nufin source of water in ka dube su ta yadda taɓi na hawa zo na ma ya zama nau'i nau'i ko to ya halatta za ka iya kiran shi almiyahu to haka a iya sani na a chemistry na ana iya mai da ruwa ya zama plural saboda ne saboda duban yadda aka ɗibo shi da yadda aka tattara shi da kuma nau'iyyar shi sai a ce water ko kun fahimta jama'a haka a cikin harkar mu ta kwamfuta saboda na je wasu ɗan bakwai suna nufin an ce software eh ana software ba ta da plural komi yawan da ke cikin ta software ce to amma ana iya cewa software saboda ne saboda nau'iya nau'in wannan software din wata nau'i ce kaza ce wannan wata nau'i ce to za ka iya haɗa ta ka ce mata software kamar da za ka iya cewa waters ba saboda yawa ba saboda nau'iya to haka yake ko a larabci a iya sani na kuma haka yake a hausa sai dai dangin mu tabbatawa ruwa koyaya ne za su iya ce musu ruwan sun ɓaci to sai kuma asalin hausar su ce ta gini a kan tun farko ruwa shi a jam'i yake ko da kofi guda ne sai su ce ruwan sun zube ko da bire guda ne sai ce ruwan sun zube to wannan wani nau'i ne na hausa ina fata an gane da shi ne ke malam yake cewa don haka nan da aka ce abuwabul miyahi kuma za ka tuna magana ta canza ne a wani wuri da muke magana akan ahalu da ali da uhailu nake cewa kun ga abubuwan sukan fito in an zo jam'i ko an zo tasbiri yanzu asali alba'u ne amma ka ga sai zama albiyahu saboda an koma zai zama albayu sai ce alkitabu masdarun yuqalu kataba kitaban wa kitabatan asalin kalmar alkitabu din nan da aka ce littafi ko matattara wannan masdarin ce wato tushen kalma ce na kalmar yuqalu a larabta na cewa kataba kitaban ya rubuta littafi ya kitabatan rubutu wa qad ista'maluhu fi ma yajma'u shay'an min al-abwab wal kutub malamai suna amfani da wannan kalma ta alkitab a duk inda suke ainihin wato tattara wani abu wanda ya shafi babuka da fafulla to kun ga wannan abin zai buƙatar da mu wani abu guda ɗaya shi ne ne allo da maka da dasta saboda sai muke yi karatu karatu na fahimta yanzu da da allo da sai mu sa mu tobe abin anan shi ne da farko malamai in suka tawo sai su kitabu kaza kamar kitabul biyahi littafi sai ka fassara da matattara da ke magana a kan ruwa sai kuma mai ke biyo bayan kitab shi ne bab sai a ce babu kaza to a ƙarƙashin babu in kuma ya karkashe shi kuma sai a ce fasilu kaza to a ƙarƙashin fasilu kuma sai a ce to far'u kaza a ƙarƙashin far'u kuma sai a ce mas'ala kaza a ƙarƙashin mas'ala kuma sai a ce nukuta shi ne point na kaza to haka suke karkasawa don ka fahimci ilimi kitab bab fasli far'u mas'ala nukuta shi ne wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kamar a ce makaranta daga makaranta sai ne sai aji daga aji sai ne sai a ce ɗalibai sai daga ana ta ƙasa ƙasa haka to shi ne kamar wannan ina fatan kun fahimta don haka in malamai suka tattara maganganu suka yi musu babi babi fasali fasali to shi ne sai su kira shi kitab wa huwa yadullu ala ma'amal jam'i wa dammi ita dai kalmar kitabu din tana nuni ne da ma'anar tarawa da kuma tattarewa haɗa kaza da kaza shine kitab wa min katiba daga nan ne aka samo kalmar al-katibatu shine tattaruwar kamar dabbobi a ce katibatul khayli tattaruwar dabbobi abin nan dawakai wa yutlaqu ala maktubil qalami haqiqatan min dimani ba'd al-huruf wal kalimat al-maktuba ila ba'd ko إلى بعض هكذا وعلى المعاني مجازا yace ita wannan kalmar alkitabu akan faɗe ta kai tsaye da nufin duk abin da alƙalami ya rubuta a haƙiƙa alƙalami ya rubuta kaza da kaza sai a ce kitabu ne yasa min dimamu ba'd al-hurufi wal kalimati al-maktubati ila ba'd haka ya kamata saboda ne saboda harhaɗuwar haruffa da kalmomi ko waɗanda aka rubuta aka haɗa su da junansu sannan kuma na yake wa alal ma'ani majaban haka nan ma'anoni ma na abubuwan da ko da ba a rubuta ba sai a kira su kitab kamar ne ɗan zan zauna in ce jama'a zan yi muku shukkan littafi ni a cikin kwakwalwa ta na riga na tsara littafin tsab amma ni na ban rubuta ba sai ce ku zo ku zauna zan yi muku shukkan littafi me yasa na kira shi littafi na rubuta shi ne ban rubuta ba a ce ba abin da ka ɗaukar rubuta shi ba abin da ka tsara shi a tattare yana iya ɗaukar ma'ana haƙiƙa yana kuma iya ɗaukar majazi sai ka gaina sai kai ta faɗi kai ta faɗi kai ta faɗi sai a ce me yake littafi yake faɗa mana muke rubutawa amma kaga asali a wurin ya zama littafi kenan a rubuce a'a dan haka ko ma'ana ta majazi ko ta haƙiƙa ana iya kiran shi littafi ko kun fahimta gama malam yake wa jam'u ana iya jam'in shi a ce kutubu a ɗaure faɗin ana kuma iya jam'in shi a ce kutubu a masa damma sai ce bidannatai ko ya bidanni ya bidannin ta sukunin ana kuma iya yi wa kaulatan damma sannan a yi sukuni kamar kuma yadda ana iya yin shi bidannatai ne shine kaulatan a mai damma ta ma a masa damma wa kadistu hira fi lisanil fuqaha'i maganar nan ta shahara a cikin harshen malamai na fiqh istiqaqul kitabati min al-kasb mafi yawa malaman fiqh ya shahara suna cewa ai kalmar al-kitabati an tsago ta ne daga al-kasb sai ce ya asarabahu abu hayyan amma babban malamin harshen larabci abu hayyan al-andalusi mai tafsirin al-bahr al-muhit ya ainihi iya wannan magana karan tsaye ya ce bai yarda da ita ba bima hasiluhu takaitaccen abin da ya faɗi magana ya dogiya amma ga ta a takaice annal masdara la yashtaqu min al masdari ba a tsalo masdari daga masdari sama to kun ga anan wannan darasin na nuna wautar jama'a Allah bai taimake mu zai haifar mana da darussa masu yawa masu amfani misali akwai wani darasi a kan wane wa kitabuhu wane wa manhajuhu fi kitabuhu kaza wane wa manhajuhu fi taqriril aqida wannan hanya ce da ake karantar da ɗalibai su san malamai amma za a ƙayyade musu yadda ake so misali ibnu taymiya wa kitabuhu as-sarim al-makhluq anan ne kana ce wa jama'a ne za ka bincike game da waye ibnu taymiya amma kai za ka dubi ibnu taymiya ne dalilin da yasa ya rubuta littafin shi mai suna asarib al-maslul ala shafin rasul wata hanya ya biya rubuta yaya tsarin littafin dan haka na ɗaya za ka je kai nazari akan ibnu taymiya a jimillance da tafsirin shi sannan na biyu za ka zo ka dube shi a matsayin shi na wanda ya rubuta littafin ne الصارم المسلوم sai ka ce الشيخ أبو بكر محمود الجني sai ka ce وتفسيره في الإذاعة أبو بكر محمود الجني da tafsirin ta a gidan rediyo yanzu ba za ka dube shi da tafsirin ta rabbul azhar bane kuma yaya tasirin tafsirin yake a gidan rediyo wato wannan wata hanya ce adabiyya da ake wayar da kan mutane jama'a akwai aiki a kan mutane ni dai abin da nake so muku ku shirya domin wannan hanya ce da za ka yi wa malami kyakkyawan sanin da zai ba ka damar kai da bincike a kan shi misali ibn Khuzaimah yana da littafai da yawa yana da kitab da kake ganin ana cewa rawahu ibn Khuzaimah as-sahih sannan yana da littafi kitabut tauhid wanda Samir ya tahqiqi a cikin mujallabi biyu to yanzu sai ka zo ka ce ibn Taymiyyah wa manhajuhu fi kitabihi at-tauhid ابن خزيمة ابن خزيمة ومنهجه في كتابه التوحيد قارن ابن خزيمة تاريخه في دكما يبدو قارن لتافه في ميسونا كتاب التوحيد كنت انت حسين من جماعة تهيا هكا ينزد عذابي مكا درسي أكا هكا فوق سرها أبو حيان هنا أكا هوتيشي هو يا معلميشي يا يا أكيدشي يا يا لتتفنشي يا يا كذا wannan hanya ce da za a sanar da ɗalibai akan haka don haka lakta ɗaya biyu uku haka ko sai a zo a ɗibo sunan malamai kamar guda hamsin da sunan halittafansa sai a raba topic ɗin sai a ce kowa ya zaɓa ka je yadda aka sa maka lakta ne eh to tafi kai kuma ka je ka yi bincike akan waɗannan malaman ko kun fahimta za a zo a maka lakta akan malamai uku ne ana masu duban littattafan da suka rubuta sai idan an koyar da kai kenan yadda ake binciken ko sai a ce to kai na je ka ka ɗauki ɗaya daga cikin malaman nan guda hamsin ɗaukaci ka je ko bincike irin haka ko ce ce kowane ɗalibi cikin ka aje nan ya ɗauki sunan waɗannan sai kowanne je bincike da binciken da zai taɓa yi yayi alaƙa da ɗaya ba ko kun fahimta sai a ce sai daga cikin ku da kuka yi waɗannan bincike za a yi tahariri in aka yi tahariri aka ga waɗanda suka dace sai a dace makin su da suka dace to sai kuma a ce yanzu cikin ku ya ne zai iya gabatar mana da lakta akan abin da ya rubuta sai ka ga a hankali a hankali ana turfa ta ka kaje kai karatu ka je kai wa'azi akan abin da ka karanta wanda ka zama malami in ka zo za ka darasi ko za ka lasta sai zama kana da maudu'i a tsare kuma na taimake ka ka san manhajiya ta bahasi shine research methodology Allah ya taimake mu kuma yake cewa wa tahara ce bayan da ya zama magana akan kitabu sai ce ita ko kalmar tahara yajibu an takuna masdaru يجوز أن تكون مصدر طهرة اللازم يؤيا وزم أينهم مصدر daga kalmar tahura ce don haka fatakuna lil wasfil qa'imi bil fi'l bil fa'il kalmar tahura tahura ya tsarkaku yadda take lazimi ce ga duniyan da aka siffanta gare shi da za ta zama siffa ce tsare abu wato ya tsarkaku shi dama tsarkakakke ne fatakuna kenan sai ta zama min wasfil qa'im bil fa'il ta zama siffa tsayayya tabbatacciya ga duk wanda ya wannan aiki na tsarkakuwar wa an takuna masdara tahara sannan kuma zai iya yiwuwa ya zama masdari ne na ne na tahara al-muta'addi to albuta addi da nan da allazimu a can kaga mas'ala ce ta nahau ya dube ta an hawan take ne almutaaddi yahtaju ila shay'in hatta alma'ana taquma bi nafsi wancan allazim fa sai zama la yahtaju ila ayi shay'in ka maf'ulin bihi wa ma ila dhalik sai zama kenan tahura shi da kansa ya tsarkake amma in ya zama tahara sai ce ne tahara tahara a tahara ne ba su tahara wata iya zama iya zama da fataha tahara kharaja fa'ala haka bai zama mutu addiwa kamar kharaja kharaja muhammadin kharaja ay kharaja hadisa aw al-kitab sai zama طهر المتعدي فتقوم للأثر القائم بالمفعول فإذا ما إيه لما هتسينان سينا بقاتيا زيادة زيادة مفعول به وأن تكون اسم مصدر طهر tahara to ba shi kuma zai iya yiwa ya zama ismi na masdarin tahara tathiran takallama takliman sai zama ismi masdar tahara tathira kallama taklima to wannan kenan in ya zo da in ya zo da fasada wa amma tuhur in ko ya zo da banna fa ya zama at-tuhur fa qala jumhur ahli al-lugha mafi yawancin malaman lugha ga sunan a ƙasa yake to marmara ta da littafin al-qamus al-muhit da lisan al-arab da tahdhib al-lugha sai ka duba waɗannan ɗakin ɗan littattafai ne jama'a dukkan su ƙawamin su ne amma musamman na ƙarshen nan yanzu an buga shi don mujalladi bai na sha bakwai ƙarar laikum ki mafi yanzu malaman harshen larabci abin da suka ce in na hujin dammi in dai kalmar tuhur ce ce da damma ne min fi'ilin lazi huwa al-masdar ga fi'ilin da yake shine ainihin masdari ya kenan tuhur tuhur tsarki tuhur tsarki tahara tsarkaka musulun mana yake nufi yanzu bambance tsakanin tahara da ainihin tuhur kenan tuhur zai ɗauki ma'anar abin da za a yi ɗarkin da shi yayin da tahara kuma za ta ɗauki ma'anar ita kanta ɗarki ɗin sai ke cewa ya bil fatri in ko ya zama da fataha ba sai zama lil ma'il ladhi yatahharu bihi ruwan da za a yi ƙarfin da su sai zama su ne da fataha haka za na kala ibn al-ambari haka babban malami al-imam ibn al-ambari ya ba da labari ya ciro wannan magana wa jama'atin da kuma wasu malamai min ahalin lugha daga ainihin malaman harshen larabci ahlul jumhur daga ainihin mafiyancin malamai al-imam al-ambari yana da wani littafi ne kitabul abdad kalmomin da suke tana ɗaukar ma'ana kaza kuma ta ɗauki akafinta a cikin nan yake ɗaiɗe ire iren waɗannan maganganu ya ga habal khalil amma babban malami al khalil yanzu kun ga duk waɗannan a harshen larabci suna buƙatar a san su kiyaye wal asma'i da al imam al asma'i da abu hatim as-sijistani wal azhari duk waɗannan malamai ne a harshen larabci wa jama'atin da dai wasu tarin malamai su ko suka tafi akan cewa ila annahu bil fathi fihima da ƙarfin da ruwan da za a yi ƙarfin da za a iya kiran su tahir qala sahibul maqala mai littafin al maqala shine al imam ibrahim ibn yusuf ko wanda aka fi sani shi da ibn qurqil dan qurqila an gane yace ya ukiya fi gida abban an ba da labarin kuma duk za a iya masa damma ko kun gane jama'a wannan ikhtilafat ne na ahlul lugha wasu suka ce in an bambance ɗauki ma'ana ka bayan suka ce duka za a iya masa fata wasu suka ce da za a iya masa damma ƙarfi da ruwan ƙarfin wasu suka ce a ce tsahara a wasu suka ce a ce tsaho wasu suka ce a ce tsohor wasu suka ce duk a ce musu tsohor wasu suka ce duk a ce tsaho shi ne a ƙasar gaskiya kano da Allah a iyalin harsa ta da harshen larabci da harshen hausa da kuma harshen turanci galibi waɗannan harsuna da na san su nake kuma ci gaba da koyon su ina fahimtar saɓanin nan kan faru ne sai da dama sakamakon asalin saɓanin da yake faruwa tsakanin lahajar da lara. Sai ce cewa ake wanga sai ta wurin kana sai ce cewa ake wannan to don haka in je rubutu sai ce wasu sun ce a ce wannan wasu sun ce a ce wanga galibin irin wannan wanda ya taƙaita binciken shi wani lokacin sai kuskurantar da ɗaya a hali kuma duk abin da ya zama masnu'i ne wato an ji shi ne sama'i min ahlul lugha to ba a iya kuskurantar da abin kai tsaye sai dai a ce arjah ko jumhurin masu yaran sun fi faɗin kaza amma wancan shi na sai a tabbatar da shi Allah ya taimaka mana ya ce wa taharatu fil lugha to menene ma'ana at-taharatu tsarki a harshen larabci an-nazafatu tsafta والتنزه da kuma tsabtatuwa anil aqdar daga kazantu tsabtar ita kanta ana kiranta tahara yin tsabtar kuma ana kiranta shine at-tanazzuh din shi ma ana kiran shi tahara wasu shar'i a cikin shari'ar musulunci kwan aka ce tsarki ana nufin sifatun hukumiyya tasbutu li mawsufiha jawaz salati bihi aw fihi aw lahu ولما كانت ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم yace a cikin shari'a ita tsafta sifatun hukumiyya siffa ce amma ta hukunci abin da yasa kace ta hukunci ku duba jama'a yayin da kake da janaba sai a ce ba za ka sallah ba sai da me sai ka wanka da ruwa ita shari'ar da ta faɗa haka sai kuma ta ce amma in ba ruwa ta hukunta wannan sallar za a karɓe ta da taimama kaga ashe abin ba kiyasi ba ne inda kiyasi ne sai a ta ammar sai a je a birgima da ƙasa shine ammar yayi to amma abin ba kiyasi ba ne wai tun da babu ruwa kuma janaba ce duka jiki ne to bari in je in ce riga ta in kwanta a yashi in ta birgima to da ita ba kiyasi ba ne abin hukunci ne sai yadda shari'a ta hukunta sai ta ce ai in ka bugi ƙasa kuma ka shafi fuskarka da tafukan hannayenka za ka iya yin wannan sallar wadda za ka inda ka samu ruwan kayi wanka don haka kenan ita tsahara siffa ce ta hukunci tasbutu li mawsufiha jawaz salati bihi wadda take tabbatar da da gwargwadon yadda aka siffanta ta ta kasance da gwargwadon yadda aka siffanta in wankan zaraba mai wanka in alwala ce alwala in taimama ce taimama sai a halatta jawaza salatu bihi halaccin yin sallah da irin wannan tsarkin da aka hukunta an fihi ko halaccin yin sallah fihi da irin wannan tufafin in an saka shi aunahu ko kuma yin sallah da shi wato kama a kan shi ina fata an gane ko a tasa shi a gaba a ce ai ya tsarkaka ba komai ولما كانت مفتاح الصلاة yayin da tsarki ya zama shi ne mabuɗin sallah allati hiya imadud dini wadda ita sallah kuma ita ce ginshikin addini iftataha almu'allifuna biha mu'allafatihim sai masu rubuta littattafai suke fara buɗe littattafan su da maganar tsarki malam ya san ce maka ne me yasa malamai kowa sai ce kitabu tahara kitabu tahara imam malik ya zo da wata sifa yace babu qutus salati aka ce me yasa sai ce to za ka yi tsarkin ne lokacin sallah ba ka shiga ba sai da haka a fara da lokacin sallah shi kuma nashi hikimar kenan haka masu sharhi suka faɗi wal abwab babuka kuma da ake cewa abwab din nan jam'u babin jam'i ne na kalmar bab wa huwa haqiqa lima kana ko hissiyan yudkhalu minhu ila ghayrihi a haƙiƙa shine abin da ake shiga wanda ana iya ganin shi a taɓa shi a shiga daga shi a shiga zuwa ga wani shi shi ake kira ba kofa sannan wa majazin in kuma an dube shi a majazi ne na ma'ana to li unwanin ana duban unwani ne topic kan wani darasi ko li unwani jumlatin min al masail ko mutanasiba wato ana duban wata jumla ne na wasu mas'aloli waɗanda suka dace da juna sai a ce babin kaza sai ta kawo hukunce hukuncen kaza kaza kaza to wani ake nufi zaka ce babin tsarki ka san me ake nufi wai ga mashigar da za ka shiga ka ga hukunce hukuncen tsarki daban-daban kamar yadda in aka ce ga kofar gidan nan wani cewa ga kofar da za ka shiga ɗakuna daban-daban hakan aka ce ga kofar sallah me ake nufi in ka shiga za ka yi ta ganin hukunce hukuncen sallah shine anan sai zama majazi kenan shine sai malam ya ce wal miyahu almiyahu kuma da aka ce ko jam'ul ma'i jam'i ne na alma'u ruwa sai malam yace wa jama'ahu ma'a kaunihi jinsan lidilalati ala ikhtilafi anwa'i to me yasa malam ya jam'in shi ma'a kaunihi jinsan tare da cewa shi ruwa ai duk jinsi ɗaya ne duk inda ruwa yake ruwa ne da ba a taɓa ganin fate an ce mai ruwa ba ba taɓa ganin kunu an ce mai ruwa ba ashe duk inda ruwa yake ruwa ne to me yasa malam yace ruwaye yace lidilalati ala ikhtilafil anwa'i saboda ya nuni zuwa ga yadda nau'i nau'i ruwa yake ruwa din nau'i nau'i ne ya saba daban-daban jama'a kun ji ta wannan sharhi ne game da kalmar kitabul miyahi kawai to albabul awwal babin farko babu tuhuriyyati ma'il bahri wa ghairihi babin da ke magana akan tsarkin ruwan teku wa ghairihi da kuma wani ruwan daban wanda ba na teku ba kamar ruwan rijiya da makamantansu mana yace an abi huraira radiyallahu anhu qal سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن نعم to kun ji kun ga tsarin da zamu dauka jama'a ku kiyaye da kyau tsarin da zamu dauka shine karanta matanin hadisin kamar yadda malam yake kawo shi in muka karanta matanin hadisin sai kuma sai mu zo mu bi sharhin makaranta wannan sai ba mu fa'idoji guda biyu fa'idar farko ita ce zai zama mun karanta littafin almuntaka kenan gaba ɗayan shi kun fahimta to fa'idar da ke biyo bayan wannan ita ce magana da muka ka koma baya ka saurari karatu na tara da na takwas don wannan na goma ne in ba manta ba mun karanta ko a makon da ya gabata karatu na tara cewa malam ne littafin da ya takharijin hadisan wajen bayyana hukunci ba hatta ma har aka samu wani ƙarin kuskure ma akan hadisan da tirmidhi ma ya hukunta sun inganta ko da su inganta ba ba ma ya ɗauko hukuncin tirmidhi to malam subhi hallaq ku ji aiki biyu wa littafin sai da ya takhrijin asalin littafin al-muntaka din aka buga shi a mujalladi uku na zo muku da shi nan kun gani sannan kuma sai ya ɗibo waɗannan takhrijat din sai zuzzuba a jikin matani ku kiyaye a jikin matanin waɗannan hadisan sannan sai kuma ya kawo sharhin shaukani sai kuma ya bi hadisan da shaukani yake kawo a cikin sharhi su ma sai musu takhriji shi yasa gaskiya iddo nuska ce ta nainal auqa to babu wata nuska da za a ce ta kai ko ta fi inganci fiye da wannan nuska ta malam ainihin subhi hasan hallaq Allah ya saka mishi da alkhairi ga wannan hadisi to za ku ga wasu lambobi sai sa ɗaya sai kuma ya gicce wato stroke sai sake sa ɗaya ko yana nufin ɗaya a ɗaya wannan shine hadisi na ɗaya a littafin kuma a cikin babin shine hadisi na ɗaya shine ɗaya a ɗaya ko kun fahimta yawa ɗaya a ɗaya ɗin nan shine hadisi na ɗaya a cikin littafin kuma a cikin wannan babin shine hadisi na daya don haka in ka tafi ka tafi can inda zaka ga hadisi na biyu karshen ta zaka ga yadda zai abin zai fito maka da shi yadda zaka iya fahimtar abin zaka iya ganin ya sa maka na biyu sai ka ga ya sa maka abin nan ban bude wurin da saboda kai so nake mu ci gaba da karatu عن أبي هريرة دعا أبو هريرة رضي الله عنه الله يقال مش يرضى قال أبو هريرة يتي سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah inna narkabul bahra mu muna hawa teku to kun ga anan ina son dan yi muku wani tambihi kaɗan za ku ji karatun ya sha bamban da irin yadda muke karatun sauran littafan hadisi in na karanta ba zan yi sharhin komi ba ba zan ce komi nawa ba sai na gama karanta hadisin na gama karance sharhin babin gaba daya abin da na ga shaukani bai faɗa ba to shine zan faɗa in ba haka da zai zo in ta faɗin wasu maganganu na sharhi kuma mu zo muna sake karanta su kun ba ta lokaci ce dan haka za ku ga karatun kawai zan ta yi ina fassara muku dan haka abu mai muhimmanci sai da domin shi littafin shi sharhi ne dama dan haka kun ga babu bukatar ni in yi muku wani sharhi sai abin da ya zan akwai bukata abu huraira ya ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna narkabul bahra muna hawa teku wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i kuma muna ɗiban ruwa ɗan kaɗan tare da mu fa in tawadda'na bihi atishna idan muka yi alwala da shi wannan ruwa da muka ɗiba muka ce za mu rinka alwala da shi to ba za mu samu ruwan sha ba kishi zai kama mu afa na tawadda'u bima'il bahari ko ya halatta mu rinka yin alwala da ruwan teku to ina tambihi ga masu fassara wannan hadisi da fassara shi da kogi da suke kuskure ne domin kogi baya daukar ma'anar da ake so a fitar ana albahar teku saboda ruwan yana da ɗanɗanon gishiri faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace huwa tahuru ma'uhu ruwan teku mai tsarki ne alhillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin ta kuma halal ne rawahul khamsa malamai biyar ne suka ruwaito wannan hadisi wa qala tirmidhi tirmidhi yace hada hadithun hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne game da malamai biyar da yace ba za mu ta fassarawa kullum ba saboda tun a baya mala ya riga ya faɗa mana waɗannan istilahat yace malamai biyar yana nufin imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah to a nan kun ga fa'ida wannan nuskar da ke hannunmu kenan sai kewaye a cikin ƙausi mai kwana da jan biro sai ce sahih yanzu shi subhi halak shi ne ya inganta hadisin ya ce sahih ingantacce ne wannan hadisin da haka muka je kakka ce shaukani ne ya inganta shi a nan wannan sahih subhi ne ya rubuta an gane amma a cikin sharhin abin da duka ga an faɗi to ita ce maganar shaukani malam ce alhadisu akhrajahu aidan ibn khuzaima wannan hadisi ibn khuzaima ma ya fitar da shi dan kaji ya ce maka wa ya ce maka ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibn majah ko sai shaukani ke kara maka waɗanda ma suka fitar to a nan ƙasa gashi nan za ku gani zai faɗa maka lamba ta kaza ibn khuzaima ya fitar da shi shafi na kaza kaza wannan duk ku za ku je ku yi aikin karantawa da sauransu ina fata an gane وابن وابن حبان ده ابن حبان عشان شي ما ابن حبان يا فدي gashi gashi في صحيحي ما اتكل تفنس guda biyu wadanda dukkan suna ne tafansu sahih sahih sai dai sai sanya wa tafansu sahih sahih da malamai suka bincika sai suka ga sunan bai tabbata ba kamar yadda na bukhari da muslim ya tabbata وابن الجارود haka nan al-imam ibn al-jarud fil muntaqa a cikin littafin shi shi ma al-muntaqa bambancin littafin almuntaka na ibn jarud da wannan littafin shine almuntaka na ibn jarud littafi ne na malamai qudama'u malaman da littafi ne shi yake kwararo hadisan hukunce hukunce amma da isnadi an samu abu ishaq al-huwaini yayi takhrijin shi na fata an gane wal hakim haka nan hakim ma ya ruwa ya fitar da wannan hadisi fil mustadrak a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak والدار قطني ده الإمام الدار قطني والبيهقي في سنن إكو هكذا والبيهقي ده بيهقي في سنن إما أتكلم تتفنس قرابي سنن واتو سنن الدار قطني سنن بيهقي وابن أبي شيبة ده ابن أبي شيبة وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه ترمذي يا بعد الأبار cewa Bukhari ya inganta wannan ainihin wato hadisi wannan magana ga ta nan a ƙasa yace ka duba imam tirmidhi anan aka ɗauko ta cewa bukhari ya inganta wannan hadisin ina son ku rinka fahimta tun da muna abu ne na ilimi cewa bukhari ya inganta wannan hadisin kakka je cikin sahihul bukhari kana neman sha'a tirmidhi ne ya bada labarin cewa bukhari ya inganta shi to a ina ya bada wannan labarin shi ne a cikin littafin shi imam tirmidhi domin shi tirmidhi almajirin bukhari ne akwai littafi wata ran zan fito muku da shi za ku ga hukunce-hukuncen da imam bukhari wa wasu hadisai ba a cikin sahihul bukhari ba da kuma hukunce-hukuncen da al'imam turmizi ya ba da labarin bukhari ya yi in malamai sai da suka zauna suka yi wannan aiki sai ce wata aqaba ibn abdulbarri sai ibn abdulbarri ya ci gyaran bukhari game da inganta wannan hadisi bi annahu bari ku ji hujja ibn abdulbarri ya ce yo ai لو كان صحيحا عنده دا wannan hadisi ya inganta a wurin bukhari la akhrajahu fi sahihihi da ya fitar da shi a cikin littafin shi sahih a ku saurara da kyau ina son ku saurara da kyau ku fahimci wannan magana Tirmidhi ne ya ba da labarin Bukhari ya inganta wannan hadisi to sai Ibn Abdulbarri sai bai amince ba nan za ka iya duban magana ta ɗayan fuska biyu ko dai yana shakka akan magana da turmizi ya faɗi daga bukhari ba daidai ba ce domin kai turmizi da kace bukhari ya inganta shi inda ya tabbata ya inganta shi ai da ya fitar da shi a cikin littafin shi to wannan magana akwai ansa ta yanzu za mu ji insha Allah ko kuma ya yarda bukhari ya inganta shi to amma ya inganta shi me yasa bai fitar da shi a cikin littafin shi ba ita ma ga amsar وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه ورده الحافظ في الحافظ يرد وأن مدن أنت دي شوكان ياتي الحافظ هنا مثل ابن حجر من بلوغ المرأة وابن دقيق العيد ده الإمام ابن دقيق العيد سيسك تورا وانا مغانا ابن عبد البر بأنه سوى شي بخاري لم يلتزم الاستيعاب ai bai lazimta wa kanshi cewa duk hadisai sahihai zai kawo su cikin littafin shi ba kenan zai iya yiwa akwai hadisi sahihi a wurin shi ko amma kuma bai ga damar ya kawo shi ba don saboda na ɗaya ko dai ya inganta amma bai kai sharaɗin ingancin da bukhari ya lazimta a wannan littafin ba ko kuma ya inganta ya cika sharaɗin amma bukhari ya kawo wani a madadin shi saboda mai dama bai sharɗanta cewa duk hadisan da suka inganta kekere keke a bisa sharaɗin shi zai kawo su ba in yana da guda biyar akan babu yana iya kawo kwaya ɗaya don haka sai a fahimci wannan magana to kun ga irin maganganun da muke jama'a yanzu ga ibnu abdubar babban malami ne amma kun ga bai fahimci waccan matsalar ta bukhari ba yanzu kai sai ka zo daga baya sai ka fahimce ta saboda yanayi ne ya hukunta haka malam ce sun haka ibnu abdulbarri sannan sai ibnu abdulbarri ya sun mahakama ibnu abdulbarri ma'a zalika bi sihhatihi sai kuma ibnu abdulbarri tare da haka sai hukunta cewa hadisin ya inganta bayan can kuma yana musu to amma ina son ku fahimci asali ba yana musu ingancin hadisin ba ne yana musu bukhari da aka ce ya inganta hadisin in ba ingantacce ne a wurin shi ne yasa bai kawo ba to sai ibnu abdubar kuma tare da haka sai dawo ya inganta hadisin litalaqqil ulama ila hudul qabul yace saboda duk malamai sun karbi wannan hadisi to bai yiwa malamai gaba ɗaya a ce sun karbi hadisi kuma a ce hadisi ya zama ba sahihi ba saboda ya kamata ku gane wata magana jama'a kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane idan ka dube su daidai daidai amma in suka haɗu akan matsala to haɗuwarsu akwai isma a ciki kamar yadda mu ma al'umma da muka taho bayansu ɗaiɗaikun mun ka dube mu ba ma'asumai ba ne amma in al'ummar musulunci gaba ɗayan duniya a ce malaman su na wannan lokacin sun haɗu akan kaza daidai ne ko ba daidai ba ne to Allah ya tsara al'ummar musulunci gaba ɗaya game da haɗuwa akan abin da ba yake ba daidai ba don haka za ku ga duk abin da ya zama kuskure ne sai ka ga cewa ko da wasu al'umma da yawa sun haɗu sai ka ji wasu sun balle suna ta faɗa da abu sai tabbata kenan la ta ji ta wa ummati ala balala ko ala khata'i al'umma ta ba za su haɗu akan bata ko akan kuskure ba dan haka sai malam yake cewa faraddahu min haythul isnad ta wajen isnadi sai ibnu abdulbar ya ture shi wa qabilahu min haythul ma'ana amma ta wajen ma'ana kuma sai ya karbe shi ce saboda malamai sun karbi ma'anar to ka ji kuma malamai yanzu wannan matsalar da matsalar hadisi muke tattaunawa to da sai mun tsaya ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai amma ina son ga wani ta'aliki dan a lamba ta biyar da malamin yayi an fahimta yana da matukar fa'ida shafi ɗaya ne da rabi zuwa biyu ko makamantar haka ku duba sai ce sadara e yace sihhatul ahadith la tasbutu bi talaqqi wa qabul al ulama ilaha ingancin hadisi ba yana tabbata ba ne yau da karɓe da runguma da malamai suka yi wannan hadisan waka zalika la tasbutu bi amali al-alimi wa fitiyahu haka nan hadisi baya inganta dan malam wane ya aiki da shi ko dan ya fatawa da shi a ce ta tun da malam wane ya fatawa da shi ko yana aiki da shi ya ingantacce ne bal la budda min tawaffur shurut as-sihhati fiha dole ne kafin hadisi ya inganta sai ya cika sharuɗan inganci sai ce unzur kitabana ka duba littafin mu mai suna madkhal irshad umma ila fiqh al-kitab was sunna yace ka duba wannan littafin za ga gamsashen bayani baka samu wannan ba da duk wani littafin ilimin hadisi in dai tabbatacce ne ingantaccen littafi za ga sharuɗan ingancin hadisi kafin hadisi ya zama sahihi sai ya zama wanda ya rawaito shi musulmi ne adili mai hadda sannan kuma ba a samu saɓani na shuzuri daga sauran waɗanda suka rawaito hadisan ba da ainihin da kuma a samu illa ta tare da wannan hadisi ba Allah ya taimaka to jama'a kun ji sai malam ya ce ko وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه يجي تو أما أبن mamaki. ibn abubar da kanshi ya hukunta ingancin jimillar wasu hadisai waɗanda darajarsu ba ta kai wannan hadisin ba kai ba ta kusa ba ma amma kuma biya inganta wasu hahabu aidan ibn al-munzir ibn al-munzir ma da ya inganta wannan hadisi wa ibn manda da al'imam ibn manda dukkansu sun ainihin inganta wannan hadisi ina fata an gane duk waɗannan maganganun da yake faɗi bai na cewa wane wane gashi nan a ƙasa yana faɗin littafin da za ka ga magana tunda shi shaukani bai farfara ba ko to shi gashi a ƙasa yana daga cikin aikin da yake na takhriji da tahqiqi yana fitar maka والبغي ده الامام البغي من شرح السنه شيما ايني واتو يا فدي شيوا وانا حديث ايني انغانتacce ne وقال شي بغي ما يتي هذا الحديث صحيح وانا حديث انغانتacce ne متفق على صحته ما لما ما سن حدا كان انغانتce shi وقال ابن الاثير ابن الاثير كسي فدي في شرح المسند ده يزو ايني واتو شرح المسند ba musnad da ka sani ba fa musnad na imamu ahmad musnad na shafi'i na fata an gane har yanzu ma ba a ainihin wato buga wannan littafin ba na fata an gane ya ce shi ibn al-asir hada hadithun sahihun mashhurun akhrajahu al-a'imma fi kutubihim yace wannan hadisi sahihi ne mashhuri wanda yake manya-manyan limamai sun fitar da shi a cikin ainihin wato littattafansu wahtajju bihi kuma sun kafa hujja da shi ورجاله ثقات متانن دفتريت وانا حديث اينين امنتتوني وقال ابن الملقن الامام ابن الملقن يفدي في البدر المنير اتكن لتافن شاء البدر المنير وانا لتافن نافد عمكو تورنا مجلد بوما لأكا اينين بغاش يتي هذا الحديث صحيح وانا حديثي انجنتتشيني جليل كما حديثي نببا مروي من طرق الذي من طرق an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban allazi hadarana minha tis'un yace hanyoyi tara ne suka iso gare mu ibn al-malik shine nake ba ku labari malami ne kuma mai kuɗi ya tara littattafai a taskar shi wato a library shi littattafan da babu wani a zamanin shi da yake da su shi yasa a cikin wannan sharhin zai baka mamakin irin littattafan da yake kotun yana hujja da su za ka yi mamaki ka ce shekara 600 da ta wuce ina aka samu wannan littattafan an samu saboda yana da hali sun ba zakara ha jami'an sannan sai shi ibn al-mulakin ya faɗi waɗannan hanyoyi gaba ɗaya wa aqala al-kalama alaiha kuma ya tsawaita magana ainihin akan waɗannan hadisai akan waɗannan hanyoyi wa sawati talhisu ha yace za mu zo maka da talhisin su nan gaba kaɗan talhisin zai zo domin shi malam ibn al-mulakin san da wannan littafin ga ƙarfin ilimi ga ƙarfin lafiya ga ƙarfin dokofa ba sannan kuma ga references yana da littafai to da yazo ya rinka sakin ƙwambuwar shi ne yana rubutu jama'a shi kanshi da ya gama littafin sai ga littafin ya yi tsawo sai zai sai talhisin shi sai lakasa shi sai ba da samari na littafin na bin mujallabi biyu وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام ibn daqiq al-eid ya faɗi a cikin littafin shi mai suna sharh al-imam shi ma littafi ne na ainihin wato fiqh game da ainihin wato abin nan fiqh hadisai to da yazo sharhi wannan littafi sai faɗi jami'a wujuhi ta'lil ko dukkanin fiskoki na dalilai wato na illoli allati yu'allamu biha hadha al-hadith duk wata fuska da ake illanta wannan hadisi da ita sai da ya faɗi ta kuma ba da ansa misali ibn abdulbar da ya raunata wannan hadisin ya raunata shi ne saboda waɗansu dalilai to waɗannan dalilan sai wannan malamin ibn baqiq al-aid sai kawo su sai ba da alfa a kansu sai ce don haka ba dalilai ba ne haka hadisin yana nan sahihi قال ابن الملقن ابن الملقن يا فديكو في البدر أتكلم تافش البدر المنير إن قلت نيكو سينتي وحاصله wahasiluha a takaice dai takaitan takaitawa na waɗannan bayanai da ibnu da ƙiƙiyai kama kala fihi kamar yadda ya faɗi game da shi annahu yu'allalu bi arba'ati awjuhi ana illanta wannan hadisi ne ta fuskoki guda hudu thumma saradaha sannan sai shi ibnu al-mulaqqin sai kwararo su wa tawwala al-kalama fiha kuma ya tsawaita magana akan waɗannan fuskoki da ba da ansa akan su to bari ku ji bambancin ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi ba yanzu kun ga wannan littafin muna nan da shi mujalladi goma duk wannan tsawaita magana da yayi yanzu ba a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka je ka zauna sai ka karance duka don shi ɗalibi kamar ɗan yaye ne ɗan yaye idan uwarshi ta zaunar da shi aka kawo mishi abinci sai ku ga yayi zaman buɗe kafa ya yi zaman yan shayi nan ga soyayyen kwai nan ga fanke nan ga kaza in ɗan yaye ne sai dai farin an zo ko an ɗauke shi daga wurin shi ko an ɗauke abinci in ba haka ba duka sai ya ci don haka sai ya ce kashi a wurin ɗan yaye kenan ko to ɗalibin ilimin aka yi hujja da littafi gaba ɗayan gaban sai ce sai ya karanta me yasa shi dama dai da wani aiki sai karatu idan da ba ɗalibi ba ne kuwa sai ya dubi ne sai ya dubi ne ne al'ahammu falmuhimmu to shi ibnu da kikil idu ya ɗauki kanshi cikin ahalul ilmi ne don haka yana da kasuwanci ya zo kasuwanci ya kasuwanci ya samu kuɗi sai ya dawo sai zai zauna to da kasuwanci mai ƙarfi sai ya ɗubi yara ya zuba shi sai dawo maktaba sai ya zauna sai zai da aikin komi don haka matsala ɗaya in ya fara maka sharhin ta wata matsalar wallahi a cikin littafin shi sharhin da yawa littafin umdatul ahkam wallahi al'azim sai kai sati biyu kana karatun mas'ala ɗaya saboda me yana da littattafan yana da lokacin ya zauna ya karanta tsab ya fahimta sannan sai zai ta rubuce rubuce don haka in kana karanta littattafan shi a cikin takhriji ko wallahi za ka yi mamaki yadda kaga albani ya takhrijin irwa'ul ghalil din da yadda malamai suka yi haka sai lokaci duk zan ɗauko muku waɗannan da kai za ku ga abin da ya sa jama'a waɗannan littattafan tun da Allah ya sa muna da su yanzu kamar nan shi malam ya ce ya kawo hanyoyi ne guda hudu ko waɗanda su ne ake illantawa da ake illanta su kuma ya ba da ansa a kansu asalin wanda ya haka shine ibnu daqiqil eid shi kuma ibnu mulakin sai ya kwaso su sai ya ƙara faɗaɗa su ya bar su a hududin amma kuma sai ƙara musu faɗi to kun fahimta sai ce to ga takaitaccen bayanin su sai ce wa mulakhasuha annal wajh al-awwal to a takaice ga fuskokin da ake illanta wannan hadisin da su fuskar farko aljahalatu fi sa'id ibn salama aka ce wai sa'id dan salama ba a san shi ba kuma ya rawaito hadisin والمغيرة بن أبي بردة المغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده وأن دعك أن بتشيس أتكين إسناد الحديث لأنه لم يروي عن الأول إلا صفوان بن سليم saboda shi dai na farkon shi ne sa'idu dan salama ba wanda ya rawaito hadisi daga gare shi sai safwanu dan sulai wa lam yarwi an sani ba ma sittan majhuli ita ce ne ya zama ba wanda ya rawaito hadisi wurin shi sai mutum ɗaya kuma ba wanda ya faɗi halin shi to kun ga siffar ta tabbata ga na farkon a ƙarƙashin wannan bayani shi ma na biyun kuma babu wanda ya rawaito hadisi yin shi illa sa'id ibn salama sai sa'id dan salama ta wa ajaba sai shi ibn da kike da idi da kuma ibn al-mulaqqin sai kowannen su zaka iya cewa ba da ansa bi annahu qad rawahu an sa'id ko haka ne an sa'id al-jullah al-julah an samu aljulahu ya ruwaito wannan hadisi daga sa'idu dan salama shi ne ce bi dammin jim a yi wa jimin damma wa takhfifin lam lan jawabin kuma a yi mishi fataha ba tare da shadda ba shi ne takhfif wa akhiruhu muhmala a ƙarshe kuma akwai ainihin ha saɓe muhmala mara ido wa huwa abu kafirin shi ne ake cewa abu kafirin rawahu ko rawahu min tariqihi ahmad الإمام أحمد يروي أن حديثي تهيأ شيء والحاكم ده الإمام الحاكم والبيهقي ده بيهقي كاجا أمسى game da wannan dan haka kenan ba majhuli bane domin an samu mutum biyu sun yi ruwaya daga gare shi ko yanzu an ɗauke jahala daga gare shi sai in malaman hadisi ya tabbata tare da yana da ɗalibai biyu da su faɗi halin shi ba sai ya ce ya zama ya zama mastur ko majhulul hali amma ba majhulul aini ba wato abin da ake magana kun ga kenan yanzu lazimi ne da duk wanda yake ajin nan da rawa ya iya mustala dama an yi shi a ajin to ashahid shi ne dukkan hadisin da aka ce ko isnadin da aka ce riwaya ce ta majhulul aini to ita wannan riwaya ta mutu da ba ta tashi ba amma in ta majhulul hali ce ko da iya haka aka tsaya to ba za a ce ta mutu murmus ba saboda za a iya jabarinta za a iya ɗagatan an samu wata irinta ko makamanciyarta don haka yanzu aikin da ibnu da tukil idu da ibnu mulaqqin suka yi mana anan shine ne sun samo wa hadisin hanya ta biyu eh wato sun samo wannan malami ɗalibi na biyu kuma suka faɗi waɗanda suka rawaito wannan hanya wa amman muhiratu shi kuma muhiratu ɗan ko abu burda da aka ce ɗin nan ko sai ce faqad rawa anhu yahya ibn sa'id yahya dan sa'id ya ainihin wato ruwaito hadisi daga gare shi yahya dan sa'id dan qais wa yazid al-qurashi da kuma yazid al-qurashi wa hammad da kuma hammad kama zakarahu al-hakim fil mustadrak kamar yadda al-imam al-hakim ya faɗi a mustadrak nan fa kasa jama'a wani aiki ne kuma ake yi saboda duk sunayen nan da maganganun nan ya faɗi sai ce kuma duba littafi kaza a haƙƙin ɗalibin ilimi ku ji wannan jama'a a haƙƙin ɗalibin ilimi da kuma yadda muka tsara darin hadis ɗin nan jama'a yanzu da an aka tashi karatun nan to da sai ku tafi sai ku zauna a library sai dai wanda yake jin bacci sai tafi ya kwanta amma wanda bai jin bacci fa to sai muke sai ya kamar mutum hamsin ko sittin sun shiga library wannan ya jari wannan littafin wannan ya je zai ɗauka sai a ce a wani ya ɗauka kai sai ka je ka ɗauki ɗayan kafin gari ya waye kai ka gama karatun wancan shi ya gama wancan sai kai exchange sai ka ga cikin ɗan lokaci kaɗan mutane sun samu ilimin da ake kira ilimi ko kun fahimta gama saboda yanzu wannan muna yin karatu ne to the international standard matsayin da za mu daidai al-mustawa al-alami matsayin da za mu daidai yanzu wannan in ka gama wannan karatun haka haka duk inda ka tafi ka shiga ba za ka yi shakka a zuwa tattauna wannan matsalar ba don ka riga ka santa a bisa mataki na ko'ina to amma me zai kara maka armashi a cikin haka din nan da ka santa kuma da za ka je ka karanta waɗannan littafan da ake cewa bai kai karanta kaza bai kai karanta kaza bai kai karanta kaza sai ga kuma ka karu da wasu ilmomi to annan ne kafin lokaci kaɗan sai ka ji ka zama babban malami a cikin takhriji ko a cikin fiqh ko a hadisi Allah maraukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan sai malam yace alwajhu thani fuska ta biyu min ta'lil daga cikin illolin da ake faɗi ko dalilan da ake faɗi na raunin wannan hadisi al-ikhtilafu fi ismi sa'id ibn salama aka ce to ai shi sa'id dan salama kuma an yi sabani game da sunan shi wa ajaba nan ma sai malam ibnu daqiq al-idi ko ibnu al-mulaqqin sai ba da ansa bi tarjihi riwayat malik sai yace to ai riwayar maliku tana da karfi bi annahu sa'id ibn salama min bani al-azraq yace ai maliku ya ambaci sunan shi yace sa'idu dan salama ne daga cikin kabilar bani al-azraq thumma qala sannan sai yace faqad zalat anhu al-jahala to kaga dai an gusar da jahala daga gare shi ba majhuli bane ainan wa halan ko kasantuwar a ce majhulul aini ne ko hal an gusar domin ya tabbata cewa fiqa ne amintacce ne الوجه الثالث تذكى تأكو التعليل بالإرسال أنساك لحن تونا حديثي أكتي وي حديث المرسلين مرسليك ضعيفي سيتي آآ لما وأكتي لأن يحيى ابن سعيد أرسله يحيى ابن سعيد يندي كتاب إيدي وي إرسال شي بيفتي صحابي لا يفتي أن نبي نيكي سعيد بيفتي يندي كتاب شبا وأجاب لما سمع لم يبعد أنسى بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة سعيد بن سلمة da ya ruwaito hadisin ya ainihin wato kawo shi da cikakken isnadi wa huwa shi wannan sa'id dan salama wa in kana dina yahya ibn sa'id ko da yake kasa ita da yahya dan sa'id a wajen nagarta sarrafu to ai daga hadisin da ya kawo shi da cikakken isnadi ziyadatun maqbula ƙari ne karɓaɓɓe inda ahlul usuli a wurin malaman ainihin ilimin usuli wa ba'd ahlul hadisi da kuma wasu malaman hadisi abin da ake so a ce ziyadar da fiƙa ya zo da ita a nan tun da dai mutumin kirki ne kuma ba ta zo ne ta saba wa mallu a wuta ba ta zo ne ma da ƙarin ilimi to sai a ce an karɓa kaga wannan matsalar ma an koye ta ina fata an gane to kasantuwar yadda muke da lokaci jama'a za mu saurara a nan don wannan wajihi na hudu din nan to mas'ala ce ya tattake ta mai tsawo za mu ainihin tattauna ta insha Allah ta'ala an zo karatu na gaba da wannan muke cewa jama'a ku tsaya ku yi nazarin wannan ilimi haka ake karatu duk majalisu na ilimin ɗaliban ilimi ba masu sauraron wa'azi ba a ko'ina a duniya sau da haka taimakon da za ku yi kanku kuma ku yi tsarin tafiyar da a wannan tamu shi ne wannan karatu ku tsaya ku fahimce shi a yadda ake karantar da ku sannan kuma da babban aikin da nake faɗi yana kan mu shi ne yanzu waɗannan abubuwa za ku tsaya standby ne muna gama ginin library ma aka zuba gazan sai ku ce akwai bashin wasu littafai ina lazimce muku duk littafan da malamin ne yake hujja da su gaba ɗaya su bai rage muku ko ƙwaya ɗaya ba muna da su a matsayin na darul hadis to kenan ba mu da wata hujja da za mu ce to ai kaza kaza a'a yadda kuma muke da su haka fa haka kuma muke da su electronically ma'ana in ka so shagaba to maka shagaba da zaka duba a takarda ba sai ka je ka latsa a kwamfuta sai ka ce ta buɗo maka kaza sai ka ga duk waɗannan kafan ka karanta saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a wajibi ne za a dage a yi karatu yanzu kawai kowa za a yi mai ahuwa ne zai kwanta don ba a gina library ba in ba haka ba sai a ce ya kamata yanzu waɗanda ba sai a ce mai jin bacci ma ya je can akwai wurin bacci domin shi bacci sabbe ta so maka to ƙarya yake in kai shi na awa ɗaya sai da ya wuce amma in ka biya mai ne to sai ka kai karfe tara da kai sallah asuba ba amma in ka ce bari ka je tun da ya dame ka bari kai na awa ɗaya ka yi timin zuciyarka ka ba zuciyarka lokaci awa ɗaya na yi sai ka ji baccin ya murmure sai ka tashi ka ci gaba da aiki nawa dai muna karanta sai da ya shekara nawa biyu bai kwanta ba me yake yi karatu da rubutu to ya yake bacci yake in ya biya galabai da bacci ya dame sai jinginar da goshin shi a jikin gwiwar shi in ya ɗan rinka sai tashi ya ci gaba duka duka shekarar shi arba'in da biyar a duniya amma ga irin aikin da ya wani ko shekara ɗari hudu za a bashi da hamsin a duniya ba zai irin wannan wannan shi ake kira time management ka iya manajin ka iya tsara lokacinka alwaqtu huwa alhaya ka tsaya ka tsara lokacinka yadda za ka samu kai kai istismari da da amfani da wannan damar ka ce ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk